أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذنا الله وأجارنا من النار ومن عمل أهل النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أقوامنا وأن سبحانه وتعالى وديع يا هدامو أولنا مسلاتنا شيخ عثمان بن فوديو wanda yake a nan garin da magaram zuwa ta nasra'ili allah sanya albarka da alkhairi a wannan haduwa tamu mun haɗu domin ci gaba da darasi na littafi na kitabun tauhid alladhi huwa haqqullahi ala al-abid na al-imam al-allama al-sheikh al-mujaddid sheikh muhammad bin abdul wahab rahmatullahi alaihi wanda yau insha Allah za mu tashi sabon babi wanda yake bayani akan mutumin hukuncin mutumin da yake zagin addaha zamani wadda insha Allah kenan akan wannan babin za mu yi karatu shi ne babi na 44 babi na 44 malam ke cewa babu man sabbar jahara وقد آذى الله babin da yake magana akan cewa man sabbat dahara dukkanin mutumin da ya zagi zamani faqad aza Allah haqiqa ya cutar da Allah madaukakin sarki duk mutumin da ya zagi zamani to cutar da Allah yake domin Allah yake kawo zamani Allah yake juya lamari Allah yake tattanda lamari hali na talauci hali na lahiya hali na kwanciyar hankali hali na kuɗi hali na mutuwa hali na rayuwa dukkanin juya wannan murnuka na zamani a hannun Allah yake kenan in ka zagi zamani shi bawa ne halitta ne na Allah kamar ka zagi Allah ne subhanahu wa ko da baka kudirce haka ba shi yasa da da har hakan ka ce wannan zamanin kaza wannan wani kaza da makamantar haka wannan kira shi ne babu man sabbar dahara addahar shi ne a zaman zamani da tattanzawa shi wadda sabba a sabbu shi ne a shatin wattaɓe ka zagi abu ka wulaƙanta shi ka muna na shi ina ka gani ka yana ɗauka ka wata magana mummuna game da zamani faƙar azan laha hakika ya cutar da Allah shi kuma wanda ya cutar da Allah to ya san da cewa ya yi aiki mummuna ko da abin da ya yi baya shawar Allah da komai amma ya muna ya zubi ga Allah madaukakin sarki malamai suke cewa magana mummuna game da zamani ta kasu gida uku wanda ko kuma mutum ya haɗi wani abu da zamani ya kasu gida uku malamai suke cewa kaso na hari shine mutum ya ba da labari ya ce kai wannan wani da akwai tsananin zai kai wannan wani da akwai tsananin rana malamai suka ce wannan babu matsala in kawai yana nufin ba da labari ba yana nufin muna na wannan wani ba kenan babu matsala wannan kasa mutum da hudun wannan wahala da ke da kwai a zamani ya nufaci ba da labari ya ce kai wannan wani da akwai zai kai wannan shekara ba yi ba abinci da yawa na noma ba da labari kawai yake so ne ba tare da munana ladabi ba ga Allah ma'aukin sarki ba tare da dingina wannan abin bai zuwa ga zamani ba da suka ce wannan babu matsala tun da ba da labari ne kawai kake ne wanda ya zo a cikin alƙur'ani annabi lo sai yake cewa hadha yawmun asi ga wani ne mai wahala idan ba laushi bane kaso na biyu shine mutum ya jingina ma wani mummuna abin ya samu ya jingina ma zamani yana mai kudurin cewa zamani ya zo da shi kai wannan wani ya zo mana da musiba da bala'i yana kudurta kawo wani ya zo ko kuma wannan zamani to wannan shirka ne domin caccanzawan lamari a hannun Allah yake ba a hannun zamani ne yan kaga an ka kudurce cewa zamanin da ya yi abu zamanin ne zo da abu kamar kudurin kuduri da aqida ta wasu mutane wanda ake ji masa addahariya su wane ne addahariya ko kuma adduriya su ne waɗanda suke kudurin cewa duk abin da yake wakana a duniya mutuwa da rayuwa da talauci da arziki zamani ne yake zuwa da shi yan ka ka share ka ka zama mushriki mutum ya yi shirka in yi wannan kudu kaso na uku mutum ya kwaɗi wani abu ya jingina ma zamani ba yana nihin ba zamani ya halitta abu ba yana ba zamani ya zo da abu amma kuma ya munana ya munana zamanin ya jingina abin yake zage zamanin masharadar zage saboda yana ganin zamanin a cikin shi aka yi abu allah ne ya yi amma a zamanin aka yi yake zagin zamani to wannan haramun ko da ba ta zuwa ga shirka ba shi ne malamai suka ce mutum ya zagi zamani da jingina mashi yana ganin wani abu ya afko a gare shi ba tare da yana nihin ba zamani ne ya halitta abu abu yana mai kudurin cewa Allah ya halitta abu ya wakana amma yana ganin tun da a zamanin ya abu ya faru sai ya dinga zagin zamani ya ce kai wannan wani idan ne mai tsananin zahir rana haka bai dace ba wannan haramun misali ne muka bada ba muna nihin ba haka insha Allah to wannan haramun zagin zamani ko da baka kudu da cewa zamanin nan shi ya zo da wannan abu shi ne ya halitta wannan abu kawai haka nan ka zage shi don ka samu talauci a ciki don rashin lafiya don an ma mutuwa don makamantan haka ko zamani wuni ne sati ne shekara ce zamanin mulkin wani ne ko makamantan haka duka bai halitta ba wanda za mu ga ƙarin bayani akan haka insha Allah wani kenan shi babin nan akan haka yake magana kenan babu man tabbata babin da yake magana akan cewa wanda ya zagi zamani ko da bai kudirce ba zamanin shi ya halitta abin in ya kudirce zamanin shi ya halitta abin shi ya zo da abin shi ya kirkiro wannan wahala to ya zama mushriki ya yi shirka irin ta addahariya ko firka ta dahariya ko kuma duburiya wanda suke cewa kawai da zamu ga aya kan sabkul ahdath aya da zamu gani ta fara wanda ba ne kamar dai in ko ya zagi zamani to kuma hannu ya yi abin da yake haramun ne shi ne ba da ce man tabbata wanda ya zagi zamani saboda wani mummuna abu ne faru a cikin shi baka da adalla haƙiƙa ya cutar da Allah shi kuma a Qur'ani suratul Ahzab Allah yana cewa innal ladina yu'zuna Allah wa rasulahu la'anahum Allah fi dunya wal akhirah lalle wa'anda suke cutar da Allah da manzan shi da yin magana mummuna da munan zanabi game da Allah da manzan shi to la'anahum Allah fi dunya wal akhirah Allah ya tsine musu a duniya da lahira wa adda lahum azaban muhina Allah ya tanada musu azaba wulakantacciya kaga kenan laifi ne Allah ke kuma tare da cewa wannan cutarwar ba ta ragewa Allah komai kai dai ka muna da rabi ga Allah maɗauki sarki kuma musiba za ta koma zuwa gare ka Allah bai babu abin da yake cutar da shi cutarwa ta hakika wanda muka sani game da ɗan adam shi yasa yazo a hadisi inna ya ibadi innakum lam tablughu durri fatadurruni ba ku isa ba ku cutar da ni ba ku kai matakar da za ku cutar da ni ba za ku cutar da ni Allah ce ba na mala yace wa qawlullahi ta'ala malaki ne kawo aya ta fari a cikin wannan da yake da suna a cikin wannan babin malaki wa qawlullahi ta'ala wa qalu ma hiya illa hayatuna ad-dunya نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون الجاثية ملكة وقول الله تعالى دفتر الله مدوكة سنكي ينا بال حكاية أكم مشركين وإن دا سكي من شركة تا الدهر سكي جنجنا مزامن كومي مصمم متوى دلالة واضح سوني أكتب مسو الجهرية وكما الدهرية da akwai su a mashirikai larabawa kayan zuwa musulunci da akwai su kuma zuwa a mashirikai na sauran gurare ne su aqida su kawai zamani kai rayu dan zamani wanda irin wannan aqida ita ce ake yadawa yahuda suke yadawa zamani yake komai in ka samu ka rayu dan duniya sai ka ga mutum ya je ya yi ta ɗaukan bashi shiga bashi shiga barguwan shi da abin da ya zo baya kawai karayi don zamani zamani shi yake kaza shi yake kaza ina wannan kaga da yake so yana daga cikin aqida mummuna to daga cikin aqida su suna ganin cewa zamani yake kashewa yake rayuwa yake arzika yake kaza komai jan yana zamani ki kaga wannan shirka ce babba kenan in mutum na kudurta cewa zamani yake kawo kaza yayi shirka in kuma mutum ya zagi zamani yayi haramun in kuma mutum ya ba da labarin wani abu mummuna da ya faru a zamani da ni ya ba da labarin ba laifi ba ne ba kamar ka ce wallahi a wannan damu da ba a samu ba ruwa da yawa ta ka ba da labarin da kake babu matsala Allah ce maka fala yace wa qaulun lahi ta'ala da fadar Allah madaukakin sarki wa qalu mushrikai masu shirka ad-dahriyun ko ko kuma ad-duhriyun wa qalu suke cewa wa'annan mushrikan ma hiya illa hayatul dunya babu wata rayuwa sai wannan rayuwar ta duniya kadai ma hiya illa hayatul dunya babu wata rayuwa illa wannan rayuwar ta mu ta duniya duk wata rayuwa da ake cewa za a yi bayan rayuwa ta duniya babu kaga shirka ta wani inkari kafirci ta wani inkarin rayuwa bayan mutuwa inkarin rayuwa bayan mutuwa inkarin tashin alkiyama sun yi imani da zamani na rayuwa ta duniya kadai wa qalu suke cewa ma hiya ma yujadu hayatun illa hayatun duniya babu wata rayuwa sai wannan rayuwar tamu ta duniya kadai kaga wannan ƙarya ce karara tabbas Allah da ya halicci duniya ya halicci bayi ya turo musu manzanni ya sauko da tafai tabbas ya yi haka ne innal ladhi farara alayka alquran la radika ila ma'ad wanda ya sauko maka alquran ya wajibta maka aiki da shi zai maida ka zuwa ga makoma matabbacin yaran lahira dai abu na horo da kaza da mutuwa na da suka ce rayuwa kawai mutuwa da rayuwa ce wasu sun mutu wasu sun rayu wani ya mutu yau wani an ajiye shi suka ce kawai haka da mutu wani haya mu mutu wasu daga cikin su mutu wasu daga cikin su rayu wani ya mutu wani an ajiye shi can an yi mutuwa can an yi aiwa suka ce kawai cikin zawon zamani ce za a yi ta yi amma babu wata rayuwa bayan mutuwa kaga abin da suke zuwa cewa wannan rayuwar kenan iyaka haka za ta tsaya shi ma dai ba tabbas ba ne ba ƙarya ce abin da kawai ba ne ba ne ha ya kuma hallo ga wata aƙida ta uku wa ma yuhu ni kuna illa dahr babu abin da yake hallaka mu yake kashe mu sai zamani wa ma yuhu ni kuna illa dahr babu abin da yake hallaka mu yake kashe mu sai zamani kaga nan sun jingina ma zamanin mutuwa shi yake kashewa su yake raya shi yake kashewa in mutum ya jima ya shekaru da yawa sai ya faɗi ya mutu da yin jima wa zamani ha haka ce a fi da su kuma wannan da akwai a fati wannan a fi da yawa tsawon zamani su ce babu wata mutuwa kawai wanda ya jima ne jikin shi rufe da jimawa ta zamani yake lalacewa ya isfaya da kuma wanda suke da ke da wannan turawa kuma hana sawa wasu wa'inda ba su da addini da suke yan boko suna gaskata haka Allah ki ne sai Allah ya musu raddi a cikin kaza maza'in guda nawa suka wadi suka ce babu wata rayuwa ma yi illa hayatun duniya babu wata rayuwa sai rayuwar duniya kaje ko za'am na farko za'am na biyu zamani bayya wannan babu wata rayuwa da za a yi kawai mutuwa ce za a dinga yi wasu mutu wasu rayu wasu mutu wasu rayu haka za mu zai ta tafiya kinan babu yankewar duniya za mu na na bikin za mu na uku za mu yake kashewa to duka wannan maza'i nasu da aqida nasu da kudar nasu guda uku da kawai za a yi raddi akan shi a kalmomi guda biyu a kuma jumloli guda biyu wa ma lahum bi zalika min ilm Allah maukin sarki ce ba su da ilimi akan haka ko yaqini ba su da ilimi ba ko yaqini ko zanda raja ba su da ilimi ba su da hujja ba su da masaniya akan haka sun wadi kawai shaci wadi shi kuma duk mutumin da ya magana ba ilimi to wallahi jahilci ne da hauka da kafirci bai zama haka an kore musu menene kamar ka tambaya to tunda babu ilimi suka wadi menene inhum illa yadhunnun ba komai ba suka faɗi sai zato wanda bai ya da rinjaye kenan waham menene waham abin da babu haƙiƙa babu tabbas babu shi kawai ka dinga riyawa ka dinga sa wa ka kenan inhum illa yadhunnun in inna bi ma'ana ma hum illa yadhunnun abin da suke riyawa suke wa'i ba komai bane da illa azan al-marju shine al-wahm sai wannan wahimtar magana fahimta rashin tabbas ya gaga wannan da an kore ta wani zai ita to me munasabar wannan babin da hannu game da zakin zamani malamai suke cewa tunda wa'annan adduhuriya aqida su suna jingina ma zamani mutuwa ko shi yake kashewa ko to wanda ya jingina ma zamani mutuwa kashewa da sauransu to tabbas in yadda da yake suna abu ya same shi ba daidai ba zai zagi wannan zamani kuma ishara ce akan cewa wanda yake zagin zamani kada ya kai shi zuwa ga akida ta waɗannan mutanen masu doriya wanda suke ganin cewa zamani ke kawo ciccin jinye ne ba ya wani shi ne munasabar zauwar ta aya a wannan babin idan kaga wannan aqida ce mummuna wanda da yawa daga cikin za a ga indiya da akwai irin wannan aqida da yawa daga cikin indiya da akwai irin wannan aqida zamani ke kashewa da rayawa wata aqida ta yi tasiri a mu'amalance a mu'amalance ta yi tasiri ga mutane kaji mutum yana cewa in lokaci ya ara maka damashi in lokaci ya ara maka damashi ya ara maka arziki ka ribanci arzikin kayan lokaci ya amshi irin wannan magan da zaka yi matasa suna yi musamman matasa ɗan zaman banza za ka fi yawan yi wannan magana idan ka ga irin wannan duka amalance da amaganance irin wannan aƙidar ta yi yawa a mutane kuma musamman ana yada sai ta hanyar fimafimai na turawa da na injiyoyi da makamantan haka za a kalmat ne irin wannan wanda suka shaya wannan abin ta dariya tana yaduwa kuma a babi na neman kuɗi zan ce maka gabaki ɗaya ɓangaren ekonomi da neman kuɗi babi na neman kuɗi da ekonomi mafi yawan abin shi an gina shi ne akan wannan aƙida yahudawa da suka gina wannan harkar ekonomi ta duniya da aulama ta al'amuwa duka kuɗin duniya a hannun da yake sun gina shi ne akan wannan aƙida Allah kiyaye idan mutum ya yi takazazan ya san maganin da zai zama wani Allah taimaka ba da yake cewa fi sahihi an abi hurairata an nabi sallallahu alaihi wasallama qala qala Allah ta'ala yu'dini ibn adama يصب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار وفي رواية لا تصب الدهر فإن الله هو الدهر ملكة في الصحيح يازو أتكن الصحيح مرقا من بين ملكة في الصحيح وتياني حديثي إن كنت صحيح wani lokacin ya ce fi sahih yana yin sahih bukhari wani lokacin ya ce fi sahih yana yin sahih muslim a nan gurin fi sahih yana nemi ya tabbata hadisi ingantacce ai fi sahih min ahadith rasulullah sallallahu ya tabbata a hadisi ingantacce daga cikin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tunda hadisin muttafaqun alaihi dinna ne hadisi ingantacce inda bukhari ne kadai yana ne bukhari inda muslim ne kadai yana ne muslim kawai da dai mun bayyana maqsudun bala in ya wadi irin wannan kalmomi jai malaki ce an abi huraira wannan hadisin daga abi huraira an yin nabi sallallahu alaihi daga manzon Allah sallallahu alaihi manzan Allah ma ya rawaito shi daga gurin Allah qala manzan Allah yake cewa qala Allah ta'ala Allah madaukakin sarki yake cewa irin wannan hadisin wanda manzan Allah yake قال الله تعالى ko kuma يقول الله تعالى ko makamantan haka almuhim manzo Allah ya jingina magana zuwa ga Allah ana ce mishi alhadisul qudsi hadisi na ma'abucin tsarki da tsarkakewa Allah maɗaukacin sarki ko kuma alhadisul ilahi ko kuma alhadisul rabbani ko makamanta haske shi ne dai alhadis al-qudus irin wannan alhadisul qudus ma rawahu an-nabi sallallahu alaihi wasallam rabbi hadisin qudsi shine hadisin da manzon Allah ya rawaito shi daga gurin ubangiji shi Allah maɗaukacin sarki yace Allah ya ce dai to hadisin manzo Allah ne yake ce mishi al-hadisul marfu ko kuma al-hadis an-nabawi hadisi wanda aka sahabi ya daga shi zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi in kuma magana ta sahabi ne sai a ce a sahabi al-mawqu al-hadisul mawqu min kalam as-sahaba hadisi wanda yake almako na sa'adun wadda kira wannan shi ne jerin kwani yadda abubuwan da yake da ake da hadisi wadda mana yake cewa قال الله تعالى مازال سوى كتوى قال الله تعالى أن مدعوكين سركينا توى يؤذين ابن آدم أن أدم ينا توتر ba irin cutarwa ba da ka sani yanda mutum yake wa mutum a cutarwa ta munar ladabi Allah babu abin da yake cutar da shi hakikarin cutarwa haza inda ma ana yin cutarwa yana munar ladabi yana kin tafke haƙƙin Allah a kaci saboda munar ladabin da yake da aikin da za a faɗa nan gaba yu'zini ibn adama dan adam yana cutar da mu malamai suke cewa ibnu adam da usuwa ne da ake nihin ibnu adam na'am mutane malamai suke cewa ibnu adam don aka ce ya shimalu a zukur wani ina miyan nas ya ɗauki maza da mata ibnu adam adam wane ne adam shine abul bashar nabiyullahi farkon annabi farkon halitta daga cikin nau'i na mutum shi ne abul bashar ƙaba shi allah ya halitta daga naka ha ya daidaita ta ya busa mata numfashi matar shi aka halitta mashi daga wani ɓangare na haƙaƙarin shi ha an ƙari sai suka yi samun aihuwa malamai suke cewa biyu a kowane ciki ko makamanta kuma ya Allah ya shar'anta musu wani shari'a ta daban dan wannan cikin da dan wannan cikin ya dinga hada su namiji na wannan cikin da mace na wannan cikin ya dinga hada su aure wannan shari'a suke ta daban shi yasa in wata shari'a ta zo baya aka haramta haka to mu san da hukunci alright jai to wannan shine asalin halittar mutum shi yasa aqida mummuna da suke yaduwa musamman a littafai na laqal da sauransu shine da musamman manhaji na falsafa shine asalin mutum da ke guri in ka yarda da wannan aqida a har take burge kake bincike har waye har waye to kamar ka karyata alqur'ani suka ce asalin halittar mutum buri ne da kaɗan kaɗan yake ci gaba har ya koma zuwa ga mutum ana tunanin nan gaba ma da kaɗan kaɗan zai ci gaba har ya koma zuwa ga mala'ika ga wannan duk wanda ya yarda da wannan aqidar menene ya kafirta wallahi duk yaran da yarda to Allah ke duka mafi yawan mawaɗin da turawa suka dora matar matar da turawa suka dora manufarsu sai sun duba wani abu da aka ba da labari a cikin alƙur'ani sai su kawo shi ta hanyoyi don su rikita wa ɗayan musulmi imaninsu Allah ke dai sai mu dawo kan hadisi Allah ma wakil sarki ke cewa a hadisin kulisi yau ubini ibn adam dan adam yana cutar da ya subbu dahara yana zagin zamani ne cutar wanda yake wa Allah maukin sarki da muna ladabi da yake wa Allah maukin sarki da sabbu dahara yana zagin zamani daga musiba ta same shi a lokacin ce ni wannan tsinannen wuni ni wannan tsinannen satin ni wannan tsinannen rana ni wannan tsinannen daren kaji mutum yana mata haka ko makamantan haka na maganganu duk wani magana da za ka waɗi na zagin zamani ko na muna na zamani da makamantan haka haramun ne wannan abin muna na dabi ne da Allah maɗaukin sarki cutar da Allah ya subbu dara yana zagin zamani wa ana dahau ni ne kuma nake cijjuye lamarin zamani nan wa ana daharu malamai suke cewa da akwai dalalatu da fida mai cikin dalalatu da fida da akwai wani abin da dole sai an karanta shi magana take baikewa wa ana dahru wa ana muqallibu dahr ni ne mai cijjuya lamari na zamani shi yasa ad-dahr ba ne bane da cikin sunayen Allah inna ma nan da akwai abin da an hadafe shi an a hankalci zaka karanta shi kuma da sauran dalilai kuma nassin ma yana nuna cewa sai ka karanta shi wa ana dahr ai wa ana uqallibu dahr shine he manzo Allah ya ƙara bayyana uqallibu layla wan nahar ina caccanza zamani wani lokaci dare yazo wani lokaci wani yazo wa ba shi yasa malamai ce cewa bayya cikin sunayen Allah adda tare cewa suna ganin kawai ibn hazm sun ce yana daga cikin sunayen Allah amma abin da ya yi kuskure ne wannan fahimta baya daga cikin sunayen Allah maɗaukin sarki kenan nan kaga shi ne da akwai da za ta fita irin wannan a cikin nusus ɗin shari'a da yawa da akwai su daga cikin su rufi a an ummati alqata wanda ya da ummat tukul ba an ɗauke wa al'umma ta kuskure shin ba a kuskure a cikin al'umma da Allah kenan magana ba ta mai ke gaskiya an a haka dole sai an kadarta wani abu don ma'anar ta dole ne za a kadarta rufi a al'umma ce na haka a wani siyanar wasu kuriwa ne an ɗaukewa al'umma ta kuskure da mantuwa da tilasta musu dole ya kadarta wani abu magana na ta mutum hanya ko ɗauki hanya amma dai ayyar zaruri rufi a al'ummati idman khatar an ɗauke ma al'ummata laihi na kuskure da kai kagai wanda fiyar kuma laihi na mantuwa da kai amma ba mantuwa ba ka ɗauke ba kuskuren ba ka ɗauke wasu alƙaryatin da fi kunna fiya a kisa ta annabi yusuf wasu alƙarya ka tambayi garin wasu al'ahalin ƙarya ya an ƙarar to wannan shi ne ake ce mashi malaman usul su ke cewa dalalatu da kila taqdiru ma la yastaqimu al-kalam wa yasihu illa bi a kadarta abinda magana batta mekewa ba a fahimta ta batta inganta sai a kadar ina da yawa cikin nusus shi yasa ake buƙatar ka koma shari'a na malamai aya ko ma tafsiri hadisi ko ma shari da malami in ka ce da yaran larabci kaje za ka kawo wani da wannan baka taba Allah ke dai wannan kidan shine wannan yu'zini ibn adama dan adam yana cutar da ni ya subbu dahar yana zagin zamani wa ana dahar ni ne mai cijju ya lamari na zamani wa ana muqallibu dahar ni ne mai cijju ya lamari na zamani Allah maɗauki sarki ke cewa wa tilka da ayyamu da dawudu ha bainan nas Allah maɗauki sarki ce wannan wani nukan ne muke jujjuyawa tsakanin mutane yau wannan da nasara yau wancan babu nasara yau wancan da arziki wancan babu arziki yau wancan da lahiya wancan babu lahiya yau wancan a can suna cikin halin da damuna can suna cikin zafi can suna cikin sanyi jujjuyawa lamarin nan da wurin nukan nan a hannun Allah yake. Mother. shi ya sa sai abin da zai nuna maka abin da ake nema ana dahar ba ana neman ba dahar sunan Allah ne uqallibul layla wan nahar ina canza zuwan wuni dare da wuni wadah uqallibul layla wan nahar wa fi riwaya a wata riwaya رواية تهاري متفق عليه شيء رواية بما متفق عليه ذكر سيدك أبي هريرة وفي رواية أو رواية ما لا يتي لا أو من زال أساسا يتي لا تسب الدهر kada ku zagi zamani kaga wannan hani akan zagin zamani kararan annahyu an sabbi da hani akan zagin zamani da mummunan magana game da zamani kararani an hana wada shi yasa mai kukan mutuwa annan da yake ba karama bace ba inda za ka je ka ji mata suna kukan mutuwa in ka ji fannoyin da suke duka wannan aƙidin duka suna wani mummunan wani ya same mu kan gidanmu ya mutu garkuwar gida ya mutu da sauransu duka ka gana da gaske abin da ya sa ake hana da yake suna ake hana kuka mutuwa kenan la ta subuta kada ku zagi zamani fa inda Allah huwa da domin Allah madaukin sarki shine yake zauwa da zamani shi ya halitta zamani shi yake jujjuya lamarin zamani shi zamani halitta ce ta Allah Allah umarni ya bashi ya dinga jijjan tattanza zawa kenan Allah ne yake tattanzawa zuwa alkhairi ko makamantar haka ko kishi alkhairi duka a hannun Allah mawucin sarki yake Allah shi yake tattanza lamarin zamani zaga mutum ya zagi zamani kamar ya zagi Allah abin da koma zuwa ga Allah Allah ke wanda shi ne hadisan da malam ya kawo mana a cikin wannan babu sai muka kuma matsaloli na wannan babu malam ce fi matsali malam ya kawo matsaloli guda mai yake suna hudu a ƙarshen wannan babu malam ce fi matsali a ƙarshen wannan babu da akwai matsaloli al'ula matsala ta hari annayu an tabbita mun ga hanyar akan zagin zamani musamman a ruwaya ta biyu قال يزو لا تصبوا الدهر فإن الله هو الدهر kada ku zagi zamani domin Allah maɗaukin sarki shi ne yake caccanza lamarin zamani wadda sannan kuma ga asaliya matsala ta biyu ba da yake tasmiyatuhu adan lillah an sanya cewar zagin zamani tutar da Allah ne saboda muna yanayi ne ga Allah munana ladabi ne da Allah shi kuma wanda yake cutar da Allah yake muna ladabi ga Allah maraukin sarki an tsine mashi a duniya da lahira kuma zama kuma cuta Allah ya mara ga manga aya da ta nuni a kan haka kuma hallo wannan tasmiyatuhu adal lillah ana amsatta ne ana hudota a ruwaya ta fari yuqdini ibn adama yasubbu daha wa ana daha uqallibu al-layla wan nahar الثالثة مسألة أخرى التأمل في قوله فإن الله هو الدهر منورة دما قالت تتزو أتكم حديث رواية تبيو فإن الله هو الدهر domin Allah maɗauki sarki huwa dahar shi ne zamani mai caccanza lamarin zamani kawai da maka ga maka bayyana mu lura da cewa ta'abili ne aka yi sababi ne aka yi waɗi na hannu na zagin zamani domin Allah shi ne ya halitta zamani shi ne yake juya lamarin zamani shi ne yake tattanza yanayin zamani in ka zage shi kamar ka zage Allah subhanahu kuma hallo mu lura da bayanin da aka yi cewa addar baya daga cikin sunayen Allah dan kawo wani ya ce a bayan da zahu addar yana daga cikin sunayen Allah malamai suke cewa sunan Allah yana buƙatar abu biyu domin ya tabbata sunan Allah nafi ya tabbata cewa sunan Allah ne kaga nan a nafi babu dalili akan cewa sunan Allah ne domin siyasi na nuna ba an kwada haka bane ba domin suna inda ma an wada ka haka hadafi wani abu dan a kadarta shi ga wata wannan min babu tadabbur dai ya kaga nan nafi da tabbata sannan kuma a sunayen Allah babu suna wanda yake jami'i mai ma'ana kwanciyar wanda baya daukan ma'ana wadattiya kaga adda suna ne wanda yake zamani kaɗe ya kusa sauran sunayen allah za ka suna da fatattiyar ma'ana masu kyau kuma sunayen allah dukansu a asma'u zai alhusna ne masu ma'ana ne kyakkyawa sifar da suka ɗauka kyakkyawa ce ma'ana da suka ɗauka kyakkyawa ce kuma suna Allah yana ɗaukan abu biyu ya ɗauki sifa ya ɗauki ma'ana da akwai ma'ana ar-rahman da akwai ma'ana ar-rahman na da yake suna Allah ya siffanta da ar-rahma ko sannan kuma da akwai sifa ta ar-rahma Allah ya siffanta da wannan sifa shi kuma addar ka ga ba ya ɗauka haka da sauran maganganun ne da malam ibn usaimin ya bayyana a ƙarƙashin wannan matsala dai arrafi'a matsala ta hudu annahu qad yakunu sabban walau lam yaqsid bi qalbi mutum zai iya kasancewa ya zaji Allah madaukakin sarki walau lam yaqsid bi qalbi ko da bai yi fata ba a zuciyar shi zagin Allah ta hanyar zagin Allah mutum zai iya zagin Allah tare da cewa bai yi fata a zuciya shi ba ta hanyar zagin zama ce za ka hana zagin wannan ma'ana ta harja wannan matsala take iya ɗauka ta mala domin sigar da mala ya kawo wannan matsala muhtamala ce annahu ta biyu kenan annahu kad ya kuna sabban mutum zai iya zagin zamani wada walau lam yaqsid bi qalbi ko da a zuciya shi bai nufaci ba zagin zamani amma ya faɗi magana mummuna ga zamani ko da ba kana yin ba zakin zamani amma ka muna da magana ga zamani ba kuma ba wani labarin da ne baka amma dai ma'anar tawhidi take dai take fitowa karar mutum zai iya zagin Allah ko da bai nufata ba da zuciya shine ta hanyar ya zagi zamani domin Allah shi halicci zamani shi ya zo da zamani hada wannan ke annahu qad yakunu sabban mutum zai iya zajen Allah madaukakin sarki walau lam yaqsid bi qalbi shi sa al-allama ibn usaymin a bayani da wannan mas'alar yace ibara na da akwai dan gumudu inda malam ya ce annahu qad yakunu mu'diyan lillahi wa illa yaqsidu mutum zai iya cutar da Allah ko da bai nufaci cutar da Allah ba ya zagi Allah ya cutar da Allah ko da bai nufaci haka ba ta hanyar zagin zamani don Allah shi ya halittu zamani shi ke zuwa da zamani Allah ya taimaka wannan su ne matsaloli na wannan babu da akwai matsaloli da dama wanda bayan da ya kamata ya faɗe su amma bai zai shara a kansu ganin cewa waɗannan su ne mana wani zai iya cewa to wannan babu menene alaƙa shi da kitabu tauhid a ga tambaya me ya alaƙa shi da kitabu tauhid alaƙa shi da kitabu tauhid yin haka muna da ladabi ne ga Allah madaukakin sarki shi kuma muna da ta bisa na maɗaukin sarki yana rage ma kamala ta imani da tafkar tauhidi na ɗaya kaga yana da barasa ba ko sannan kuma yanzu da akwai aƙida ta ashariya wanda suke kula da cewa zamani shi yake kashewa shi yake rayawa shi yake zuwa da talauci shi yake zuwa da lahiya da rashin lahiya ha to wurin kudurta haka kafirci ne mai kai wanda karfi kaga yana da alaka da wannan ba haka da kaga da sauran huskokin da yake da alaka da wannan mamartan ba lokacin da iya bamu dama mu kara ko babu ko insha Allah kana inda akwai da tambayoyi sun yi wannan lokaci shine mai yankon hukunci kaga wannan kalmar ma da akwai matsala lokaci shi ne mai yankan hukunci ko da ana bukatar a san manuhan mutum ta hudun su wabar inda maganganu da suke cikin irin karin magana ana bukatar sanin manuhan mutum amma dai mutum dai idan ya dinga taka ɗanzan lokaci shi ne mai yanke hukunci arzikawa rashin arzikawa lahiya rashin lahiya samun arziki ko rashin samun arziki cin jarabawa ko rashin cin jarabawa ai duka haka abun da yake kasu ko mu jira mu ga zamu lokaci zai ba mu sakamako da makamantan haka duka shi yasa ne ishara kan cewa wannan aqida ta addahariya ko kuma adduhuriya wanda suke kuma cewa zamani shi yake komai wallahi ta yado a aikace ta yado har ma kaga wasu suna turawa suna baka shawara ta harkar ekonomi da iktisadi sai su ga ce maka ka rayu a duniya nan domin ka ji daɗi kai kaɗai kana ma'aikaci misali ma'aikaci ne kai kana ɗaukar jika ɗari biyar sai su ce maka wannan kuɗin da kake ɗauka kada ka sha wahala ka samu ka sayi gida ko ka yi waye saboda 'ya'yanka ko makamanta haka ka ji daɗinka a yanzu kawai jika ɗari biyar yana kai da kamar komai ikaza ikaza ikaza ikaza zamani ne ya ara ma lokacin shi a zai kada a kunsa Allah ke yanzu wannan duk ya yi takatsantsan shi yasa turawa sun bi salo da hanyoyi ta yadda suka yaɗa a cikin su mummuna Allah ke wada yanzu da in babu kina insha Allah babu wata tambaya kina muna iya tsaye da karatu ganin karatu wani lokaci insha Allah kina wannan shi ne insha Allah a karatu na gaba za mu tashi a babu na babu tasammi bi qadil qudat babin da yake magana game da mutum ya sanya irin wannan sunayen qadil qudat alqalin alqali sarkin sarakuna shugaban shugabanni a ya halitta ko ba da ba to ina kamance Allah shi yasa za mu ga malam bani mas'ala mas'ala abin da yake makana insha Allah kinan bani na gaba akan haka da samna abin da muka faɗi daidai Allah ta yi da ta mu abin da muka yi kuskure Allah gafarta mana subhanahu